أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا داليا زام الأولى دقا إن مكا مكا سيا زام تاشي شافي نتلاتن دترا shi shehu malam nasiru a shi wani malam mai daliya yana ta yaban shehu malam nasira malam nasiru game da alkhairinsa da abubuwan da yake tattare da su yace la yastarihu ila du'ati wa la yara nahabal fatal yawmiyya yaqdihi al-gadi la yastarihu ila du'ati wa la yara nahabal fatal yawmiyya yaqdihi al-gadi shi sho malam nasiru la yastariha ila du'ati la yastariha baya hutawa ila du'ati daga addu'ati masu roƙo mana shi ko da lokaci ma yana tare da masu nema a gurinsa baya rabuwa da masu neman alfarma a gurinsa shine la yastarihu la yastarihu baya hutawa ila du'ati zuwa ga masu roƙo ko da yaushe akwai masu neman alfarma a gurinsa wala yara na habal fata wala yara baya ganin na habal fata buƙatar mutum alyaumi ya ta yau ya kabihi gadi sai gobe zai biya ta ma'ana duk abin da ka zo ka nema wajen shehu malam nasiru to take zai baka duk abin da ka zo ka nema take zai baka shine la yastariha baya hutawa ila du'ati zuwa ga masu roko wala yara na habal fatal yaumiya baya ganin buƙatar mutum ta yau ya qadihi al-gadi a cewa sai gobe zai biya a shi kawai take zaka zo take zai baka wal majd laysa bi qarqarin bal fi zurani kin yafut as-sug yafut mad as-sughur as-sayyid wal majd laysa bi qarqarin bal fi zurani kin yafut mad as-sughur as-sayyid saboda haka yana gaya maka cewa fa ɗaukaka yana gaya maka cewa fa girma da daraja ba fa abu ne mai wasa ba manya-manyan shehunnai bayan Allah ba wai faci ma zaune bane shi ne ke ce maka wal wal majid shi daukaka laysa bi karkarin ba fako bane mana ba ba abu ne a kasa kai wanda zaka sunkuya ka dauka ba duk wanda zai shi da girma da daukaka wai ba haka kawai a kasa ya dauka ba shine wal majidu samun daukaka laysa bi karkarin ba fako bane ba abu ne kawai da za ka ɗauka ka sun ka ɗauka a ƙasa ba ya ce bal fi zuranikin ya ce kai bari fa yana tsoro ruwan dutse ne a wata nuskar ko fi zuranifin wata wata nuskar nifin bal fi zuranikin ya ce ita maɗaukaka tana tsoro ruwan dutse ne ya futu ta kere mada suguri mada sukuri fagen mikiya asuyadi wacce take mai yawan farauta mikiya ma ita ce wacce take yin nisa a sama to amma ita ba ta ta kai fagen yadda ɗaukaka take ba shine wal majidu ita ɗaukaka laisa bi karkarin ba ba abu ne a a fako ba ba abu ne kai mutum zai ɗauka ba sai ya dage yace bal fi zuranikin yana kan tsoro ruwan dutse ne ya futu ya kere mada sukuri fagen shafuna, shafu, suyadi masu farauta, ko ka ce mikiya. To, ɗaukaka ta fi wannan abin nisa, saboda haka ɗaukaka wani irin babban aiki ne. Walla mulka kiltu wara a gishiya na zuba wa kanan bi ai ma tilkuma ce muƙassari wal mulka kiltu wara a gishiya na zuba kilta wara a gishiya na zuba wa kanan bi aimatin bi aimanil kumati muqassali wal mulka shi mulki kilta kana tsammanin sa ne wara a bayan gishiya zuba zakke ma kaifin takwabi daman mulki to za a ga sai da takwabi shine wal mulka shi mulki kilta kana tsammanin sa ne wara a gishiyanu zuba a bayan kaifin takwami kaga mulki sai an jajirce kenan wa kanan da wani irin mashi bi aimanil kumati a hannun sadauki muƙassadi wanda yake mai karyawa saboda haka mulki kaga sai da security kenan dukkanin zai ta gaya maka cewa lalle lalle fa ɗaukaka ba wai haka kawai zaka sun ka ɗauki ɗaukaka a ƙasa ba duk wanda yake so ya zama wani a duniya to sai ya ware ya jajirce in ma duniya zai nema in ma lahira zai nema in ma kuma duka zai nema to dole sai ya jajirce shine wal mulka shi mulki kilta kana tsammanin sa ne wara a gishiyanin zuba a bayan kaifin takwabi wa kanan da kuma mashi bi aimanul kumati kuma mashin a hannun sadauki muqassadi ne karyawa wa sawahilin wa hawajilin wa jahafilin wa mahafilin wa tahaddudin wa tawaqqudi sannan kuma du mulki wa sawahilin wa hawajilin wa jahafilin wa mahafilin wa tahaddudin wa tawaqqudi to haka mulki yake wa sawahilin shi mulki ana yin sa ne da haniniyar dawakai haniniyar dawakai shine sawahil kuka ne irin na doki saboda su larabawa kukan kowace dabba da sunansa kukan doki sunansa daban kukan jaki haka kukan raƙumi to wasa wahilin shi ana yin sa ne da kukan raƙuma shine sawahil ai kukan dawakai kaga alama ce ta kenan taro na mutane wa hawajilin da kuma kukan raƙumi shine hawaje sawahil kukan doki hawajin kukan raƙumi, waje hafilin da kuma tara rundunar yaƙi, dole yaƙi, ya ɗaunar mulki sai da rundunar yaƙi, irin yanzu kenan sai da soja da ‘yan sanda da sauransu. Wa mahafilin da kuma taron jama'a, dole sai an tara jama'a, wata haddudin, sannan kuma mulki dole sai da gargaɗi, sai da gargaɗi da jawa mutane kunne, wata waƙudi da kuma tsoratarwa, cewa kada ku sake kuma na kaza za mu kaza to haka mulki yake tafiya to yadda kaga mulkin duniya yana tafiya da irin waɗannan security to mulkin lahira ma mulki ma cikin wilaya da shehunta to sai an tsaya an jajirce eh shine wasa wahilin da haniniyar doki wahawa jirin da kugin raƙumi waje hafilin da tare rundunar yaƙi wa mahafilin da taron jama'a wata haddudin da gargaɗi wa mutane wata waƙuji da kuma jan kunne wal hazmu sayfun laysa yanbu magriban wa madiyatin abadan bi rahlika taqtadi wal hazmu sayfun laysa yanbu magriban wa madiyatan abadan bi rahlika taqtadi har yanzu yana gaya maka cewa fa duk wanda yake so ya samu ɗaukaka eh yake so ya samu ɗaukaka to sai ya fa tashi ya ware wal hazmu ita himma saifun wani irin takwabi ne laisa yambu wanda takwabin nan baya dashewa madariban saboda bugu wa madiyatun da kuma wata iriyar taguwa takhtadi da take gaggawa abadan har abada bi rahlika da sardinka kaga yana nufin ba takobi kenan irin na hannu ba a na himma abin hawa ma ba yana nufin dabba ba a'a zuciyarka da jikinka da ruhinka wal hazmu shi takobi ai shim wannan shi takobi wal hazmu ita himma ta mutum saifun wani irin takobi ne laysa yambu da baya dashewa ma badariban saboda bugu wa madiyatan da wata iriyar taguwa ta khatari da take sauri abadan har abada bai rahalika da sardinka ana sai mutum ya jajirce ya yi aiki kenan dare da rana wal fi'lu misdaqul lisani wa inna ma qawlun bila qamalin amalin huza umuzannadi wal fi'lu misdaqul lisani wa inna ma qawlun bila amalin huza umuzannadi wal fi'lu shi aiki misdaqul lisani shi ne abin da yake gaskata harshe, wa inna ma ƙaunin faɗi kawai bila amalin ba tare da aiki ba, huza'u muzannadi, huza'u wannan magana ce ta banza muzannadi ta makaryaci. Yana gaya maka kaga duk wanda yake so ya zama wane ya ɗaukaka ko kuma kawai shi so yake ya zama shehi, kawai shi kenan kawai shi dole ya fito shi sai an ce masa shi shehi ne shi shehu ne kawai to shikenan haka kawai zaka ara ka yafa a'a sai kayi aiki malam shine wal fi'lu shi aiki misdaqul lisani shine abin da yake gaskata harshe wa inna ma qaulun fadi kawai bila amalin ba aiki huza'u wannan magana ce ta banza muzannabi ta makaryaci wannan abin da yake gaya maka kenan to waɗannan baitoci da zamu karanta guda uku akwai suna da ɗan wahalar fahimta saboda akwai wani abin da yake kamar falsafa haka a cikinsu baitoci guda uku nan duka suna da alaƙa da juna wala rubba kaliki jambatin lam yafriha wa muhaddirun fi unnatin lam yanhadi wannan zai gaya maka baitin nan yana da fuskoki guda biyu kuma kowace fuska tana ɗauka fuska ta farko ya gaya maka cewa duk abin da ake nema na daraja ta duniya ko ta lahira ko ta duka to sai an ware an jajirce sai an ware an dage an yi abin da gaske to zai gaya maka wani wannan baitin zai gaya maka wani abin da ake cewa wai na zaune gwarin kokawa mutum yana zaune amma ya gama yin lissafi wala rubba kaliki jambatin da yawa mai kaliki jambatin mai feda fatar raƙumi shine kaliki kamar mai yin fawa mai yin fiɗa wala rubba da yawa kaliki jambatin zaka samu mutum mai fede fatar raƙumi ne lam yafriha amma kuma bai tsaga ta ba to haka kawai raƙumin zai zai zai wannan kenan zai fede maka da kansa to wannan yana gaya maka da yawa za ka samu mutum mai fata mai burin samun abubuwa da yawa na daraja ta duniya ko daraja ta lahira ko kuma wasu ayyuka amma lam ya fariha bai ware yayi aiki ba sai an ce malam wani sai ce kai malam wani dan baiwa ne yana da kara shi wai a tsammaninsa shi kawai yana akce a matsayinsa na malam wani kuma ya iya yi wahalar da malam wani yayi wannan baitocin suna na maka cewa kawai san abu da burin abu a zuciyarka ba tare da ka ware kayi aiki ka nema ba to wani abin bata lokaci ne bata mutum lokaci ne ina fatar an fahimta duk abin da kake so ka zama a rayuwa to ka ware ka kama hanya ka yi abin da gaske in ka samu alhamdulillah in baka samu ba ma dai kana da ladan niyya kuma ba kai kadai ka fara trying baka samu ba shine wala rubba sau da yawa kaliki jambatin mai feɗe fatar rakumi lan ya firiha kuma bai tsaga ta ba aikin da ke ganin gabansa aiki ne jajajir kuma ya kwanta kuma yana da awar dole sai ka kira shi da wannan abun shi ya dage shi shehi ne dole kuma sai ka ce masa shi shehi a tsammaninsa amma kuma fa ya ƙi yin karatu aikin da shehunan suka yi suka samu darajar shi ya kiye aikin da suka yi suka samu darajar ya dage yana ta aktin cewa shi shehi ne sai an sai hotunansa sai an manna hotunansa ya ta abubuwan da wai dole mutane sai sun sallama kuma bai yi aikin da waɗancan suka yi suka samu ba wannan shine fassara wannan baitin na farko wa muhaddiri da yawa zaka samu mutum yana wa muhaddirin fi unnatin da yawa zaka samu mutum yana kaiwa da komowa fi unnatin a cikin shinge lam hadi kuma bai zabura ba ka shiga cikin shinge kana neman hanya ai ka ai ka tsallaka sai ka fita to da yawa zaka samu mutum a cikin wani kangi yana ka Allah dai ka raba mu da talaucin nan bai ware ya fita ya je ya nemi sana'a ba bai ware ya fita ya tafi ya nemi sana'a ba bai ware ya ba hanyoyin da ake bi don fita a talaucin ba ina fatar an fahimta shine wa muhaddiri da yawa za ka ga mutum yana imuwa yana kaiwa da komowa fi kunnatin a cikin shinge lam hadi amma bai zabura ba dole sai ya zabura ya tsallaka tukun ya fita wannan abu saboda haka da yawa mutane suna cikin wani kurkuki amma sun kwanta wai kullum so suke su fita suna jira a zo musu da abin kenan a jefo musu ta sama a'a sai mutum ya aiki irin yadda ake kana so ka haddace qur'ani kana tsangaya kana zaune to wa muhaddirin ne shi unnati kana ta kewayawa ne a cikin a cikin a cikin me za ta fi unnatin a cikin shinge to sai ka zabura ka dage ka rika yin tashe ka sa allanka a gaba in kamar biyawa ɗari to malamin bari na zuwa in ka masa biyawa ɗari bai haddatu ba sai ka ƙara ɗarin in ka ƙara ɗari bai haddatu ba daga haka har zuwa biyawa dubu an yi duk a zangaya a iskali mun zauna da wanda suke biya sumuni ɗaya ma biyawa dubu mun zauna da wanda suke wa sumuni ɗaya biyawa dubu to da yawa za ka samu mutum a cikin shinge yana ta kewayawa amma lanyan hadi bai zabura ya yi ƙoƙarin fita ba to wannan shi ne fassara kamar ta farko wanda ake yi wa baitin sannan ko baitin yana da wata fassara kuma du bayan wannan wanda ita ma akwai ta to shine wala rufa kaliki jambatin da yawa za ka samu mutum mai faide fatar rakumi lam yafriha amma bai bai huda ta ba mana sau da yawa an yi maganar wannan cewa komai shi mutum ya ware ya nema sai ka ce to ai na ga suwana suwana a cikin AC to da yawa za ka samu mutum kaliki jambatin mai fede fatar rakumi aikin da yake aiki ne mai tsananin wahala amma lan yafriha sai ka samu bai ma bai huda fatar ba ma'ana mutum yana wani aiki mai wahala amma za ka same shi zaune a guri ɗaya za ka samu shugaba a cikin ofis da AC sai kai tsammanin daɗi yake ji amma files ɗin da suke gabansa in ya ce kowanne sai ya warware wannan matsalar in ya zauna bai tashi bai kai 24 hours ma a gurin bai tashi ba bai ci abinci ba bai isa ya warware wannan kisa-kisan da suke gabansa ba to dai ana samun irin wannan mutanen za a ga mutum wai yana zaune kai a tsammanin ka baya aikin komai amma rikicin da ke kansa in aka ɗora maka kai ba za ka iya barci ba to shi ma duk ana fassarawa da irin wannan wa adarri shay'in lil fata jidatil gina wa firagi aidin fi shababil sakwadi wa adarru shay'in mafi cutarwan abu lil fata ga mutum jidatil gina samun wadata mafi yawa mafi girman abin da ya fi cutar da saurayi shine jidat gina ya samu wadata idan saurayi ya samu wadata sau da yawa wadata tana ba wa saurayi matsala wa firage aidin da kuma firage aidin a firage aidin shine faraga ta hannu fi shababi a cikin ƙuruciya sahwabi wadda take mani imtiya abubuwa guda uku aka aka hada baitin nan wa adarra shay'in lirfata jidatul gina abu mafi cuta ga saurayi shine samun wadata wa firagi aidin da kuma faraga ta hannu fi shababi a cikin kuruciya sakwa liman imtiya abin da yake nufi a wannan baitin idan saurayi ya hada abubuwa guda uku to zai hada matsala farko yana saurayi yana yaro sai ya samu kuɗi ɗaya kenan na biyu kuma firagu aidin a samu faraga ta hannu ya zanto ba shi da wasu uzurori masu yawa wanda za su shagaltar da shi kaji abu bi kenan kuma kuma kuma fisha babu sakawadi a cikin kuruciya wacce take mani imciya to idan saurayi ya zamto yaro ne ga yarinta ga kuɗi kuma ga faraga abin da ake da faraga ba wani babban shago aka buɗe masa wanda in ya zo ya zauna iya lissafi ma da hada-hadar kwastoma sai ta sa ya wuni bai ci abinci ba a'a yana da isasshen lokaci zai hau mota ya yawo to zai lalace ko kuma firage aidin din gashi saurayi ne yaro ne ga wadata kuma sai zamto yana da faraga ba karatu yake ba ba karatu yake ba makaranta zai tafi ya je ya wuni a can ba ko kuma ba karatun Qur'ani yake da sai wuni yana yi ba ko ba karatun ilimi yake yi wanda in ya dauki littafansa da safe ya tafi makaranta ga kuɗi ga kuruciya kuma ga lokaci kaga sai ta shashanci kenan to shi ne abin da shi ne daliyan nan yake faɗa yace wa nasi'atu sa'ir sadidi ila mada awil firagi awil bananil kawhadi kaji matsala ɗaya da saurayi yake yake samu to sai kuma matsala ta biyu da saurayi yake samu wa nasi'atu sa'i hakan nan wa adarra shay'in lil fata mafi cutarwan abu ga mutum wa nasi'atu sa'i shine jinkirin aiki as-sadidi mai kyau ila mada zuwa ga wani lokaci abu muhimmi wanda ya kamata kai a rayuwar kai karkanciya sai lokaci kaza zan yi sai lokaci kaza zan yi sai lokaci kaza zan yi yanzu ya kamata ka ware ka jajirce ka birkice ka haddace qur'ani sai ka ce ai sai lokaci kaza su wani ma ai da suka girma suka haddace ko kuma yanzu ya kamata ka je makaranta kai digiri sai ka ce Allah kai mu baɗi sai 2000 kaza a haka kafin wannan tutozar karaɗin ta zo sai wata matsala ta taso ko wani alkhairi ya taso sai ya hana ka yin wancan aiki to mafi cutarwa ga mutum shine jinkirin yin aikin alkhairi duk abin da yake na alkhairi kike son sa to ware ka yi shi yanzu in kana sai gobe sai baɗi sai jibi sai shekara mai zuwa a shi kenan haka za a yi matsala ɗaya kenan awul firagi awul firagi ko kuma faraga awul firagi ko kuma faraga ko kuma a ce awul firagi ko kuma yalwa ita ce dai faraga lokaci awul banani eh awul faragi eh wannan awul faragi ko kuma faraga awul banani ko kuma yatsu kauhadi masu masu makirkita shi ana abin da yake nufi abin da yake cutar da mutum as-sa'i an-nasi'atu sa'i ila al-mada ko jinkirin yin aiki mai kyau awul firagi faragi ko kuma faraga shine faraga yanzu ayyuka sun min yawa amma da na dan samu sarsar ko to zan je ne abu kaza ko kuma makaranta yanzu da mana ce muna zuwa gona saboda haka bari mu jingina allan nan ko haka bane sai da mana ta wuce to shine alfirak yanzu uzurori sun yawa duk abin da zaka yi ka matsa ka yi shi a yanzu duk uzurorin da kake fama da su ka kuza a cikin uzurorin ka yi sosai kuwa to shine faraga cewa bari in samu kaza ai yanzu na ce zan fara zuwa makaranta ma ba ni da kuɗi ya kamata sai na samu na sai keke na je haka ake ko wannan ba dan dai kuna gurin ba da ban so na faɗa ba lokacin da na fara FCE Kano na fara yin FCE wanda muke tare da su cewa suke ai da ka samu ka bari mana ka dan sai keke da kafa zan taka tun daga nan in je FCE Kano a kafa na je na dawo a kafa karfe biyar na dawo kuma wallahi ban ci komai ba ba ni da ma kuɗin ba wai kuɗin mashin ake magana ba ko kuɗin cin abinci babu ko sisi a aljihuna zan fitan tafi FCE Kano a kafa na je ne lecture na dawo kuma wallahi ban ci komai ba idan na jinwa dan je in bude famfo in sha ruwa na dawo karfe biyar in dawo ban ci komai ba a kafa zan je a kafa zan dawo ana cewa ai da ka samu keke kasa to ina nake da kuɗin da zan saki kyan to da a ce na ce bari dai Allah ya buɗa muka samu kuɗi na sai keke ko na sai mashin zan tafi to da yanzu ba za a yi ba to shi wannan shine alfarad din cewa yanzu uzuri yayi yawa ba dai a dan samu sauki wani ma in ka ce wani ya kamata ka ai ka san yanzu ga uzuri iri kaza ga kaza bari dai a dan samu faraga a dan samu kuɗi duk mutumin da yace ba zai karatu ba sai ya samu kuɗi iri kaza a to in ka samu kuɗin kirga kuɗi zaka yi ko karatu zaka yi malam ko ba ka bane akwai da yawa wanda zaka masa nasiha kai wani ya kamata ka ware kai karatu fa yanzu sai ce ai ka san karatun ne babu mai taimakon ka kai baka da shi kaza kaza kaza da a ce muna da masu taimakon mu da yawa mun fama da irin wannan fa mutum yana makaranta ka ce dagi ya karatu ya matsa ya haddace Qur'ani sai ce wai shi ai ba a tallafa masa ne a gida ana yi ko to daga jiran tallafin gida kafin tallafin gida ya zo kai ma ka zo kai naka gida sai mu ga to sai ba ka to waye zai tallafi wanda a ji wannan saboda haka da Allah tunda ku gashi ku new generation ne duk abin da mutum zai karkace baka da kuɗi kawai ka ware ka yi shi a haka in baka samu dama ba kai da hagu wannan baitocin duk abin da suke faɗa kenan duk wanda yake lokaci kaza sai na samu dama zan yi kaza sai na ba mu dama zan yi kaza to wannan abin yana cutar da mutum awul bananil kawhadi ko kuma yatsu alkawhadi masu makyarkyata shikenan kana zan yi kaza zan yi kaza shikenan sai girma ya kama ka yanzu na akar makalla in ka dauki littattafanka duk inda duk inda makaranta take a kanan nan ko mun nisan da zaka iya zuwa ta kafa ko yaya kake ga mutum da shekarun sa suka dan ja ba zai yi ba ko to to shine to awal balal kawadi ko kuma yatsu masu makyarkita shine girma ya cimma mutum kana zan yi zan yi sai girma ya cimma mutum shikenan ba za mutum ma ba zai ma iya ba من يأيه أن يستقيم ويهتدي جلدا فقد أزى عليه إذا هدي من يأيه أن يستقيم ويهتدي جلدا فقد أزى عليه إذا هدي من يأيه wannan ma karatun bai da fannin alaka da farko man ya aihi duk wanda ya gajiyar da shi ya masa wahala an yastaqima ya daidaita zama mutumin kirki ya aikin da ya kamata shine man yi aihi duk man yi uihi ko man man yi uihi duk wanda ya gagare shi an yastaki mai daidaita wa ya hadadi ya shirya jaldan lokacin da yake yaro shine jaddan yake mai ƙarfi faqad azza alaihi to wannan abin yayi wahala a gare shi idza hadi idan yayi rauni yanzu ya dace ka ware ka jajirce ka hau ka haddace qur'ani ka birkice ana birkicewa wajen neman karatu ka birkice inda biyawa ɗari ɗari kake wa Allah ka dawo ɗari uku inda in ka zauna karatun asuba karfe takwas kayi addu'a ka tashi ka ce daga yau na sawa kaina in ne sallar asuba na zauna sai goma ta yi zan tashi sosai birkicewa ake yi to man ya aiki duk wanda ya gagare shi an yi stakima ya daidaita akan hanya wa ya hasabi ya shirya ya abin da ya dace ya yi jirgin lokacin da yake da ƙarfi to fa kada azza alaihi to abin nan fa yayi wahala a gare shi izahadi idan ya rauni idan ya tsufa ka fahimta duk lokacin da mutum yake yaro yake matashi to flexibility ne kaga da flexibility shi mutum shi kadai Allah ya yi wa baiwa yanzu kai kadai din nan kai kadai din nan yanzu kai soja ne a kai kadai fa kai dan sanda ne ka fahimta kai dakta ne kai aramma ne ma da cin qur'ani ne kai masanin ilimin fikihu ne kai masanin hadisi ne duk waɗannan abubuwan kai kaɗai kawai kamar waya ce in kana yaro kana matashi in an sa mata layin MTN to wayan nan MTN ne da ita abin da aka ɗora ka aka maka training akan shi za ka zama a yanzu na aka ɗauke ka aka ce so ake ka zama babban likita shikenan sai a ɗauke ka ka bi process ɗin da ake bi a kai ka makarantar likita shikenan sai a waye gari sai ka dawo sai ka zama likita a yau dinnan ana so ka zama soja to kai soja ne shikenan sai a ɗauke ka ya kai ka wani guri amma ka training wata shida ko wata shida wata shida na bakwai sai ka fito kai passing out sai gwamnati ta baka bindiga wai ka zama soja ko ba haka bane kai kadai dinnan yanzu haka kai dinnan direban jirgin sama ne shikenan sai a ɗauke ka a kai ka makarantar da ake koyan jan jirgin sama ko ka je ka yi ta ka gama ka bi hanyoyin da ake bi wajen koyan jirgin sama shikenan bayan wasu lokuta ka dawo ka zama jirgin sama ka zama direban jirgin sama ko to amma fa kana yaro ne kake da wannan flexibility din yanzu ka dauko dattijo ka ce so kake ya zama soja ai kashe shi zaka wajen training da ka sa shi yayi gudu haka ne ko na ba ku dariya ko da ka sa shi yayi gudu karshe in asubar sa ta tashi ko hawan jinin sai tashi karshe in ya faɗi sai dai ku kai shi asibiti ko ba haka bane ya kake gani yanzu ka isa ka ɗauki tsoho kai shi akwai wani jirgin zama in ya koya ma ya zai dai hau lokaci ya kure masa to wannan duka wa'azi yake wa matasa duka wa'azi yake wa matasa duk wa'azi yake wa matasa malam duk abin da zaka yi ware ka birkice ka yi shi kuma ka san matsalar da mutanen mu aramomi muke fuskanta da yawa aramomi muna fuskantar matsala fa kai ne ka ware ka haddace qur'ani ko ba haka bane ka ware ka haddace Qur'ani ka tashi karfe uku na dare ka kwama Qur'ani ka tashi karfe hudu ka kwama Qur'ani ka tashi karfe biyar ka wuni kana yi sai ka gama haddace Qur'ani lokacin da ka zo karatun ilimi kuma sai ka ce zaka masa shan a sharuwan tsuntsaye ai karatun ilimi ba shi da ma wahala shikenan sai ka ga mutum ya haddace Qur'ani fa ya ɗauki littafin da bai fi shafi ɗari biyu ba ya yi shekara biyu shekara uku bai gama littafin ba da ya fara zuwa wai tun da karatun ilimi sauki ne da shi in ya je kwana ɗaya biyu gobe in wani abokin sa daurin aure sai ya fasa zuwa makaranta wai ya tafi daurin aure abokin sa kaji wani kaji kaji ta shiri ta ba karau kalla ka fahimta yadda ya ware ya nemi qur'anin nan in ya birkice wa ilimin to duk abin da ake nema haka wannan ita ce matsalar da da a ce yan uwan mu aramomi sun gane da kaskanci da yawa mun fita cikin sa kai da ka haddace ka ware ka sha wahala ka haddace Qur'ani duk abin da zaka nema a rayuwa ba a tsammanin zaka iya shan wahala da ka sha a baya ko ba ka bane sai mutum ya ce wai su ɗan boko sun rena mu ah ɗan boko da ya rena ka makarantar da ya je yayi shekara biyu ko shekara uku bunancin da kai wa alqur'ani ka burkice ka nema je ka fara kai wannan karatun na shekara biyu ka gani a shekara biyu za ka yi abin da ya shekara goma shan nan bai sani ba ita ma bokon zo sata allo da ba duk da an samu aran wuri suka haka ba mutum ya je wani dan boko ya masa rashin mutunci ce sai ya ga karshen boko an samu wanda ya sa brighter grammar a allo fa brighter grammar a allo in ya tashi zai rubuta ta allo ya je a masa darasinsa a biya masa ya zo ya sata a gaba ya ta kwamawa sai ya haddace in ya haddace kuma ya wanke ya sha a haka sai duk yan bokon da suka rena shi sai da ya zamto su kansu da an cewa ne ji za su kamar su sujada sun san ba su ansu bane to da kai da ka sha wahala ka haddace Qur'ani har wani ma yayi wani abu na rayuwa wata ma wata kila ma makarantar da satar amsa ya gama eh ka zai bata maka lokaci la haka yake wallahu alam